بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى اللهم تعالى على آله وأصحابه وأنصاره وأحاره وأقربائه وأهل بيته أجمعين رضي اللهم تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يهوى جماعة المسلمين musamman maku da Allah ya kaddara ya ba mu aron dama da zarafi kuka halarto wannan zawiya wannan zawiya ta mai alkhairi da albarka a wannan yammaci da kuma makwabtayyanmu wadda suke makwabtaka da mu muke makwabtaka da su wadda ba su tare da mu nan jiki da jiki amma dai duk lokacin da muka yi sauti a nan yana isa gare su da kuma ɗimbin miliyoyin al'ummar musulmi wadda muke gamewa da ku ta tsanin kafofin watsa labarai guda biyu a bana gidan talabijin NTA Bauchi karfe sha ɗaya na safe zuwa sha ɗaya da rabi gidan rediyo BRC 2 karfe goma na safe zuwa sha ɗaya dukan ku kowa da sunansa da darajojin da Allah ya yi masa muna gaida juna cikin gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna yammacin asabar ne muna yammaci na shida a cikin wannan wata ta tara watan Ramadan lissafin hijira na fiyayyen halitta shekara dubu da ɗari hudu da shekara talatin da bakwai Allah ya kuma ba mu aron dama da zarafi mun dawo za mu tsora akan wannan aiki mawuyaci aikin da manya-manyan masana ma sun shiga tsorace sun fita tsorace ballantana kuma mu ‘yan kuyo muna roƙo Allah, Allah, Allah da rahamansa ya ganar da mu saƙon nan nasa a bisa daidai. A rahamansa ya taimake mu ya ba mu dama mu isar da shi wa al'umma a bisa daidai. Allah ya ji ƙayin mu da al'umman su fahimta daidai mu aikata daidai. Allah ya mana muwafaka ya sa mu a gidan da ya gina domin wanda suka masa addini bisa daidai. Allah ya ansa mana wannan bijahi ainihin rahmatin rabbani. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن قتلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا علمتم فمن تمتع بالعمرة إلى العبد فما استيسر من العدل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وطلعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الله أكبر ولله الحمد matakin samammu Allah nan Allahu al-ahadu al-fardu al-witru al-awhadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya faɗa a wannan sura ta biyu mai albarka suratul baqara yace mu'minan da suka ajiye ɗamaran yaki domin hankalin muminai ya koma jikin aiwatar da ibadan da ake ce ma ibadan aikin hajji. To duk da cewa daga yaƙi suka fito, aka ajiye yaƙi don a yi haji, to ita ma hajjin ma a yi ta a cike kuma. Ka duba mutum, wani ma da miki a cikinsa na yaƙin bai warke ba. amma kuma yanzu matukan zai samu daman haji to ana gaya masa ba ta sauki ba rabi ya cika ta yadda lafiyayye ma zai cika ta kai kakan Allah ya dasa imani ba na wasa ba a zukatan muminan nan na farko wa atimmu da shi da wa anfiqu da wa qatilu duka fi'ili ne na umarni فعل الامر ne مبني على السكون وعلامة سكونه هنا حذف النون كما والفاعل ضمير مستقر وجوبا تقديره أنتم أيها الذين آمنوا ai da zuwa ke magana to antum ku masu imani wa atimmu alhajja maqulun bihin kenan ku ai ku aikata haji tunda an ajiye yaki don shigowar mutanen aikin haji to ku aikata haji kuma ku cika ta wal umrata umra ma ku cika ta duka lillahi ka gariban aiki kawai in aiki zama lillahi amma a daidai wannan gaba ana yi wa addini shan lemon mayunwa wai duk aikin da ba Allah da annabi ne suka ce ka yi ba wai in ka yi ba lada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama me wannan magana ko dai bai je makaranta ba kwata-kwata ko kuma ya je gun da a ganinsa makaranta ne ake na zaunen ma shi ma na bukata a kora shi ne makaranta kuma shi ya tura masa wannan baibai din kin ka koma rayuwar sayyidul wujudi babu wanda suka kai sahabbai manzuwa da manzo Allah in ba sharifai ba ka koma ka karanta tarjama tarajumul rijal na allazina amanu allazina sabaquna wanda sun yi imani kafin mu akwai yaƙi mai suna gazuwatu mu'uta. Wannan yaƙi, manzan rahama a Madina ya tsara yake ga komandodi guda uku kacal, ga komanda Imam Sayyid As-Sahabiyyul Jalil Ja'far bunu abi talibin radiyallahu anhu sannan ga komanda na biyu as-sayyid as-sahabi al-jamil شاعر من شعراء الرسول الذي هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه سنرجع كوماندا نأكو شيني السيد الصحابي الجليل شيني زيد بن حارثة annabi ya tsara ya ce idan an kashe wannan komanda na farko kaiwa ne sai ka ɗau tutar sai ka kari kafirai idan an kashe wannan kaiwa ne sai ka ɗau tutar kai ne komanda sai ka kari kafirai dukkan riwayatun da za ka bi a tsarin fita gazuwarsu ma'uta malam wannan komanda uku kawai annabi ya ayyana da aka kashe kwamandan farko kwamanda na farko an naɗa shi ai an kashe shi na biyu ma annabi ya naɗa shi ya kama na uku ma annabi ya naɗa shi sai ya zama filin yaki babu kwamanda duka sun mu sun yi shahada Khalid ibn al-Walid ba wanda ya ayyana duka durwa durwayen ka koma in dai iya ruwayan da manya suka zannar da mu muka yi kwalli da nassin ne babu shamaki muka gani babu yanda annabi yake bayan komanda na uku hali dan wani ka ɗauki tuta na tsaka babu kawai ya gani aiki irin wannan sai an jira sai kama tuta shi ya ƙara sai ya ce shi ya yi fata-fata da annan ba inda annabi ya kuke masa wadaka shan ruwa rayuwa ne amma cikin mutum cikin moɗansa in ba haka ba ruwa zai hana mutum bacci ne in ka ce duk ba yanzu Khalid bin Walid bai da wannan ladan ko kuma ka kama da ruwayan da annabi yace ya kake oba bayan mutum uku kawo ruwaya yanzu kaga ana cutar da addini da suna ana tallansa. In kiyama ta yi Khalid dan Walid zai tsaya a gaban Allah ya ce, Ya Ubangiji, ga wannan? Wannan ya ce nan aikin nan da ne, wajen da annabi ba shi ya naɗa ni in ɗauki ta ba, kawai na ga ya kamata na ɗauka, ko ya ce sunana dan banza ne aikin banza, ya Allah ina so a tambaye shi, wa ya fashi wannan karatu? In wannan ne kaɗai aiki ya jiga maka bai jiga maka ba? wallahi tallahi akwai ayyuka birjik wanda Allah zai murna da su kuma ba shi ya nada a ji ai ba halakuta to ai da na cikin sojoji masha Allah kowane soja ne komanda dan me aka wani ukun da an bato a basu mantun da duka sojoji ne a ji ana warwakan tutan kawai na nan ana maganar shugabanci na yaki ya dauka sai ka ce annabi ne sai kana da ruwaya ga yadda annabi yake bayan bayan komanda na uku wannan ya dauka ka tsare mu Allah ilimin iyayen mu ya gaza da nake wannan mu ka samu lada wanda kuma zai yi wuya a ai ka wuce ilimin iyayen mu dake wannan nan namu to dai kuma inda ga Jibrilu kake wannan kuma ta fito dole kuma sai mu sa'ala kuma dole amin ya Allah. Lillahi a cika aikin haji me cika aikin haji akwai rukunai akwai wasu. Shi rukuni in an iyinsa ya karye to haji ta ɓaci. Babu wani haji ko soke raƙumi ko yanka akuya ko azumi ba zai iya wannan ba. Rukunan nan guda hudu. In aka rasa ɗayansu shekara mai zuwa dole ka kuma yin siddi ka koma hajin ta ɓaci kuma da ka koma ka yi haji na biya ke. Sannan in rukuni ya tsare ba kabli ba ba abin da zai gyara haji. Rukunan nan ga su farko a ihram wato ɗaura niyya ke. Na biyu sa tsawabul ifada. Na ukun sa as-sa'yu bayna safa wal marwa na hudu alwuqufu bi arfata wa'annan rukunne hudu kowane haji ka dauka akwai su wa'annan su ne rukunnan ko kirani ka dauka ko tamattu'i ka dauka ko ko ifradi ka ɗauka wannan dai su ne arkanul hajjil arba ɗayan su in bai samu ba to ko haƙori dubu ka jera a bakinka sunan ka sannu da dawowa yawwa sannu tun da dai an kwana biyu ba a ganin ka ai ai dai da kara ai ai yawwa sannu da dawowa ya hanya yawwa eh to akwai wajibai su wajibai idan sun gagara kammaluwa maka ana hora ka ko da ba da jini in laifi kai sai ka ba da jini na fidiya in wani abu ka gaza na wajibi sai ka ba da jini da sunan hadaya amma ban da ɗayan rukunne hudun babu to babu hajji ya ɓaci kuma ba a can da ka sake ba tunda an wani ne sai an shekara dawowa za ka yi kuma a sake ɗamara a tafi da in Allah Ubangiji ya sa tafiyan kafa ne ko kan abin hawa ne ko jirgin sama ne tunda da ya ce ya tsina min kulli fajjin amiqin to kuma duka umra rukunan nan na haji guda hudu ɗaya kawai za a ɗaga ya zama rukunan umra guda hudu akwai al-ihram yayin da kai wanka ka fidda kayan ka dinkekke ka sa gani da mayafi a sannan sai ka faɗi cewa labbaik Allahumma hajjan tabi al-ihram kenan to in kuma umra ne yayin da kai wanka ka fidda kayan ka dinkakku ka sa zani ka sa mayafi kai kike salar ka ju sai ka ce labbaik Allahumma umrata shine al-ihram kenan kamar niyya kenan in an mun dawo maganar sallah daga nan akwai at-tawaf a haji tawaful ifada ake kiran wannan tawafin a haji kuma tawaful umrah shine rukuni na biyu a umra tawaful umrati a haji tawaful ifada sai sa'ayi tsakanin safa da marwa a umra sunan aikin sa'ayi a haji ma sunan aikin sa'ayi amma tsayuwan arka ne kurum za ka ɗaga shi ne rukunin da akwai shi a cikin rukunin haji amma a aikin umra babu zuwa arka kenan kun ga rukunne guda hudu a aikin haji dole sai sun cika ba azumi da zai fanshi rukuni babu hadaya ko me mutum ya soke in dai rukuni ne aka rasa to haji mutum ta ɓaci to rukunan nan guda hudu tsayuwan arfa ne kurun baya cikin rukunan umra wancan hudu kenan umra ya zama guda uku kuma aka ce lillahi ana ta ikilafi kenan hajin nan ta zama lillahi aka cika ta umran nan ta zama lillahi aka cika ta Allah ubangiji ka ba mu ikon haji da umra tsawon rayuwarmu kun ga wannan Allah ya saki umarni ga ayyukan kuma da umarnin ya tsaya a kan haka ne ba to sai ce fa in usirtum tunda kun ajiye makami kun zo kun sake haji kawai za ku kuma akwai ragowar ƙarfin masu iya hana ku aikin hajin nan to idan aka tsare ku fa in usirtum in aka zo aka tsare ku hanyar da za ku isa ɗaki mai alfarman har ku yi ɗawafin har ku yi sa'ayin wannan din sai aka zo wani ƙarfi da ya fi ƙarfinku ko ƙarfin hukuma ko ƙarfin shiri tunda ku ba yaƙi kuka fito yi ba to in aka tsare ku a wajen sai kowannen ku ya warware niyan da ya ɗauko sa'ai sai yaya fa mastaitara sai ya nemi abin da ya sauƙaƙa maza wanda zai iya saya minal hadai na hadaya sai ya soke a wajen ko ya yanka a wajen dama akwai dan adam in ya gama aiki ana so ya raka aikin da waɗansu abin da Allah ke so to akwai hadaya musamman mai hajin tamattu'i shi kam dole akwai hadaya a cikin wajibansa to tun da an hana ba a ma ji an yi aikin ba Kama tun da hadayen nan akwai hikiman Allah wajen ciyar da mayuwata, da aka ce to a an tsare mu, to inda aka tsare mu sai mu warware niyyar haji. Kuma hadayen da yake wajen mu in na yanka ne sai mu yanka a wajen da su talakawa ba ruwansu da an tsare mu ko an bari mun tafi. Allah ya ce kawai a ci da su nama ne. Inda raƙumi ne ne a so. in sani ya ce sai a yanka in rago ne a yanka akuya tinkiya ne a yanka ba a yajin ba amma a wajen za a yanka saboda shi ne jiran nama shi naman ya sani kuma daga bana ne in kuka juya da ragunan ku yaya eh ai dama in mun isa ne mun yi harbi za mu yanka yanzu an tsare mu za su dawo gobe ne gobe ka ta haji fa yayi baɗi to kai ka sani da a yi daga da mai jiran naman tun da gaɗe naman nan to Allah ya to a wajen ne ka yanka a raba alika saboda ne masla islam na duba kada kyakkyawan mutum saboda baƙin hali shaidan ya canza ba tunani ya koma mun in ce ka hana shi ne ragonka ka juya za ka koma da shi. Su sai aka yi sa'a irin su irin su mabukata naman su ishirin ne. Kuma sun san in an je can hanyar ƙauyen ku za ka ɗauka kai ɗaya ne. Shi ɗan yace don ban da kuma? Irin cikin mutane ne ya muku wannan gautu. Ku je daidai kwanan shiga ƙauyen. Da ya zo ku masa sanda kar ma ku ce kafin a jima ka ga kyakkyawan mutum ya canza iblis ya canza shi saboda mummunan ɗabi'a da aka yi wadaka islam na duba kyakkyawa ya ƙara kyau ba mummuna kuma ya gyaru ya koma kyakkyawa da aka fama kaisara abincin da ya sauka muku min alhaji na daya a wajen za ku aiwatar kuma haji Allah ya ce ku koma sai ba kuma in an samu izinin wucewa kun ga addinin musulunci ba addini ne na do or die ba ana duba me ya da a yi a yi fada a ci riba me an yi fada babu riba kai ka san fada a lokacin nan ba zai jawo riba ba dan labari zai yaɗu masauran nahiyoyin da su inda su zo haji ba ta inda aka tsare kunnan suke zuwa ba to za a gaya musu kar ku zo haji ana ta yaki alhali yakin bai shafi lafiyar su ba kuma dama an ce sai da lafiyar hanya da lafiyar jiki sai su zara musu ba su yi haji ba to sai addini ya duba akan ku dalilin ku da ku haramta wa injin musulmi wanda za a kai musu labari ba haka ba a rasa haji aka ce to ku din ku yi hakuri ku koma Allahu akbar hadaya ita ce dabban da ka aiwatar ne domin aikin hajjin kai shiga amma ba don ka yi laifi ba akwai fidiya akwai hadaya fidiya an ce kada ka tsinke gashin kanka bayan ka ɗaura harin shike nan sai ka kama gashin ka sai ka cire to yanzu abin da kai son shi laifi to dabban da ka yanka ko ka soke dabbar fidiya ba za ta ko ɗauka ɗaya ba an ce kar ka sa hula dole kanka ya zama a buɗe sai ka ɗauki hula ka saka kuma alhali ka yi harma ka ka sa gyapto da mayafi to dole ka ka kai da kai sai ka sai dabba amma suna hukuncin ka fidiya an ce kar ka buɗe farcenka sai ka buɗe farcen alhali kana cikin harama shi ma fidiya ne ba za ka ci ba amma kun ga hadaya kuma wani wajibi ne ya taraya maka baka yi ba mu ɗauka kwanan muzdalifa in an bar arfa dare ya yi shafaki ya ɓata to in ana gangarowa ne muzdalifa nan ne ƙur'ani da ƙarfi mas'arin mas'arin haram to muzdalifan nan daga arfa a kwaranyo a zo a kwana wajibi ne ba rukuni ba ne to sai wani abu ya ana baka zo muzdari ba ka kwana ba sai ka kwana a wani guri da ba nan ba to wajibi ne ka karya to sai ka ba da dabbar hadaya to wannan an yadda a san maka naman saki kenan dabbar fidiya ba za a baka nama saki ba dabbar hadaya za a baka nama saki kun ji wannan to bari ku ji bari ku ji rigiman da tun tun tun tun tun tun shekaru aru aru ba ku ji ana sa ni a malaman da zaje wa'azi aikin haji ba a ce ni official ne an ɗauke ni tun daga bauchi yadda ake ɗaukar sauran almajirai a je a faɗakar ni ba ni da wannan kuma rigiman dama guda biyu ne in na je wajen duk wanda yake ziyarar annabi ba wajibi ba ne to dan murmusa masa jelsin sun zuwa masa hannun kuma jagororin ba irin wannan mutunta annabin suke ne kaga da yake na biyu wanda in yake za a yi kwamitin karɓan kuɗin hadaya dan ce a'a ko dai a yi kwamitin ta ya rauna na dai jifa da shi ake mutuwa in dai za ka tausaya mun saboda kada in je ban san inda ake sai da dabba ba ko kuma in je a cuce ni a sayar mun over a price ɗin to wannan fashi ba da sauki amma a ranar tsawafin ifada ba zan iya ba. Ni tsoho ko ni kumama. Wancan jifan nan ba zan iya. Na ce to me zai hana in taimako da hasila a zaɓi zaratan masu lafiya. Ce ku ku ne kwamitin wanda duk ba zai iya ɗaukar ifada ba saboda cin kogo. ku ne za ku iya kuma ni na fi ganin agaji amma maganar in suka kuɗi in ba ta ka san kasuwar raguna shi wannan ko taimako ne to na rina shi wannan ya fi muhimmanci to wannan rigima guda biyu ku kenan kan ku daɗa kan ku kuma a kan ku ne wanda ya buɗi baki ya taka manzan Allah in dai Allah ya sa na san inda aka rubuta a shari'a, to zan ɗauka zan yi bayani in an yi sa'a ya samu ladar. Warakan na karfa akan cewa hadaya ba a mata kwamiti ma ba wanda ya ce a yi wanda biya wa hadaya kwamiti. Ta ina za mu gane, mazarama ya zo zai shiga aikin hajji. Kun tuna ba? aka hana shi shiga, ya zo da raƙuman da za a yi hadaya. Ana maganan adadin raƙuman a ruwayoyi sun bambanta, amma ko adadin ruwayatin aka ɗauka raƙuman nan sun haura ɗari. Gaban halitta a wajen aka soke raƙuman nan kuma aka juya aka koma. Da shekaran shigan hajjinsa ta farko ta ƙarshe hajjatul wada kai ya sake koro hadayoyi da aka gama ibada aka soke raƙuman nan yake a bi kowane jikin kowane dabban hadayensa a gutsuro a gutsuro a hada a zo a masa romo don ya zama ya ci daga naman kowace dabba da ya koro su zuwa wannan kenan na son ce mana cin naman hadaya a wajen alhajin da ya hadaya shari'a ta yadda amma cin naman fidiya babu shi kun ga ɗaya kenan sannan kuma an so kenan in ci wani abu daga naman hadaya na to kai yanzu da na baka kuɗi ka wakilce ni me ya bambanta nama na na rago na da ragon malam sani wanda shi ma ba kuɗi ba kenan dan tsokan naman dabban malam sani ban san shi bane malam sani da tsokan nama na kenan kaga ba mu dace yanda ma'aiki yake a ka masa daga jikin na kaddara ba wajibi bane ce to amma dai in ce yayi to yanzu in na ci naman hadayana aƙalla dai ina da ladan kwaikwayo to sai aka ban cinya guda na hadayan malam Suleimanu. Na ci nama akwai koki amma ban ci na hadaya nama. Ina kaga yan kwamiti aiki na kan dole su tantance ragon da suka yanka da suna na. I duka an yanka da sunan kowa ne? Ai bi ne yake mu'ayyan ke ba. Wadaka ina ƙara gaya mu. Wala inda duk kuka ji na daje ko? Na daje. wallahi wallahi wallahi wallahi ba raini ba ne na hangi akwai cikakkun ne a gurin ba wanda aka cika nan ba zai iya ɗan kansa daga cikin wannan ba iya buƙatar tallafi da azu Allah Allah a hajin baran nan a rediyon nan na nan garin aka sa wani cikin shafaffu da mai wadda aka yadda su ne malamai aka ce to za ka raba kalla yaya maganar mutum ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya roki bukata ya ta wannan ba cikin aji ya ce ai ai da annabi da sauran sahabbai ai kai ya ishe ka alfahari ma ka je ka kare su ka musu addu'a sai da ne sai da ne nemi kwalin iya da ba saboda Allah kadai ya san kunnuwa miliyan nawa ne kuma wanda za su je hajjin nan duk wanda ya ji tunda ana gani tudun wannan sai in ba a yi sa'a ba kaga an koya musu su je kabarin annabi ne annabi ya kawo su je ko sai da bakar tukari zai kuma sanar wani ya karu ku kare shi in ya je baki'a nana sayyidatuna fatima az-zahira al-kawthara bid'a min bad'i rasul ummu al-hasani والحسين وأم زينب وأم كلثوم التي هي سيدتنا فاطمة بنت الرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم وزوجته الإمام الأجل علي بن أبي طالب كرم الله وجاءه ورضي الله عنه آمين ويزك أنجي أنكاري kai na kuma na fare na baki'a wai kai ma in ka je to shi yanzu yau ta mara fari daga bauchi ya zo a wani ya zo ya masa addu'a ya kare imamu malik bunu anas bunu malik bunu abi amir al-asbani shi ma na nan bakiya to shi ma in ka je ya ishe ka alfahari ka musu addu'a sun karu da kai nafi'ul madani jagoran qurra'un nan na duniya kabadan sa iya bakiya shi ma ya karu da kai la ilaha illallah sun zo ku yi haƙuri bari mu kawo abin nan zawuya akwai fadan gwamnatin jiha akwai fadan masarautar mai mataba sarkin bu dukkan mu nan sai muka ɗauki jiki gaba ɗayan mu yanzu sai muka je fadan mai mataba sarkin bu kafin mu je fada yana ansa sarki ko kuma iya jiran sai zuwan mutukune zama sarki yana ansa sarki sanda aka ce masa gamunan ana gaya ma masu mai da shi sarki ne ya yi murna yau ragowar jiɗin nan na rufin shiga yau ya shiga ko kuma ana gaya wa sarki ne daraja na ɗaya ne gamunan mun zo ana gaya masa ne a matsayin ya shiga sannan in muka je muka zanna a gabansa mu ne muke fara gaishe shi ko shi ke fara gaishe mu idan muna da wani abu da muke bukata a garinmu shi za mu gaya mar ko shi zai ce mana ba a yi niƙa ba a gidansa yau in ce mu ne za mu ɗauki ƙananu sun zo gaban shugabansu ya'ya sun zo gaban ubansu in ce haka ake yi to sai aka ce abun annabi da kufin na bakar da kufin na maru da cikin bakiya to karatu ya ce ya ce ka alfahari ka je ka ce mace ku sun karu da kai ai ga ka kamala na rantsa sarkin zakin Allah ba bala'i ke bala'i guda uku kam ka ga rashin sanin waye manzo Allah wannan bala'in in ka ɗauka ƙarami ne ina gaya maka bala'un uzuma bala'i na biyu rashin sanin Allah bala'i na uku rashin sanin alqur'ani wannan bala'i guda uku duk abin da ka sani in baka san wayannan ba kana buɗe baki sai kai fa mu ƙari annabi mu roƙi Allah ya yi wa annabi ai wannan kalmar ta kai dan adam ya kulle kansa yake ta kuka da haka yanwa hadaya kenan wala ta haliku ru'usakum inda ya tsare ku bai yiwu ba har kun riga kun koma kun wuce kaga nan kuma yaki ya canza in an tsare mu ga barin haji ko barin umra a inda aka tsare mu Allah ya mana uzuri sai mu warware ihrami ko haraman da muka dauko sai mu yi hadaya a wajen da dabbobi sai mu koma sai baki haka ne ba ko idan kuma ba a tsare mu ba Allah ce to wala ta haliku ru'utakum hatta yablugha al-hadayu mahilla kar ku kuskura ku ba da kanku wanzami ya muku aski har sai kun gama aikin haji ranar sallah dabban da zai hadaya kuma ta je inda za a yi hadaya da ita to nan ne kuma aski ya halatta ko kai za ka yi da kanka shi askin ko shagon larabawa za ka je su yi maka ko ku ya ku ne da ku sayi reza yadda daga 'yan Najeriya kasan ɗan Najeriya wato ki wato wato kala kalansa ta yadda ka gani kawai. Sai mutum goma kawai su haɗu sai ka yi reza da sabulu ya su yi layi kawai. In ce kai baka yi wa kanka ba ya ni na maka ni kuma yanzu gani. Kuɗin da suka ki zuwa can ɗin zai musu agaji a rayuwa. Inda aski a wajen larabawa sana'a ce mai ƙarfi babu arha. wallahi da naga wannan sunnan al'adar ɗan Najeriya nace to anan dai kan bai gina economy ɗinsa amma dai da da aje gun larabawan su ƙaru tun da dai an zo musu to kaga amma yanda dai ake yin kowanne ne ma za ka yi to ba za a yi ba sai yaya sai an je an yi aikin haji bai aikin haji sai an je gun da za a soke ko a yanka wal hadayen mutum shine a tayar lugal hadayu mahilla faman kana minkum maridan wanda ya zama yayi harama da haji amma kuma ya samu ci ko na da ciwo asalan ko kuma ciwo ya same shi bada an kenan to anan au bihi adamin ra'asi ko kuma akwai wasu kurarraji da suka feso masa daidai lokacin haramcin kada ya cire kosili ɗaya na gashin kansa balle aski sai an gama aikin haji sai an kora hadaya gun da za a yanka ko tokewa kafin wannan lokacin halaccin askin sai kuraje ko macero ko kora sai suka faso akan mutum kenan kaga yana da bukatun da ya aski amma na jinya in aka ce kar ya aski har sai an gama aikin haji to wataƙila yana jiya kallo aikin hajin ba zai yi ba dan kansa zai taɗe da kurajen gaba ɗaya kuma suman zai hana iska ratsawa jikin ainihin gurabban balle masa magani yake ba kun ga Allah da yake Allah shi ya yi ka sai ya tanada maka idan ka samu matsala to ga mafita wato makaraja ko ka ce manduha ko alternative da ba da ba da ba suriyar yare Allah ya Jin ya samu mutum yanzu iya bukatar ya sha magani ko na bukatar ya sa barko da babban riga saboda zazzabi kaga da an hana shi ya rufe kansa da fuskarsa ba a yadda ba ko yanzu ga jinya ya shigo lalura in ta zo sai a sassauta doka shi yasa masu usulul din afwan su kake suke cewa ad-daruratu tubihul mahdurat wani abu ne ba makawa sai an yi shine darura to tun da haka ne ga jinya ko kuma ga kuraje a kai shikenan mutumin nan sai ya aske kansa kafin da an ce kare aske don sai ya aske kansa qabla tamami ayyamin haji me zai yi fa fidiyatun kun ga fidiya can hadaya nan fidiya tunda an ce kakka ko ce ni ɗayan gashi in ka cire sai ka yi fidiya to balle ma ga kuraje sun fezo kan ne gaba ɗaya ke bukata a aske to sai ka ba da kan a aske lalura ya shigo amma da ka ba da dabba fidiya ba za ta ko koka ɗaya ba za a yanka ko sokewa sai a raba. Min siyamin fidiyan nan na dabba da muka faɗa in shi kai in ba ka da kuɗi aljihunka ya jima da kulewa ko ka gamu da wanda suka ƙware a tata tsakanin masauki da hanyar isa masallaci ko wajen sa'ayi baka da kuɗi to kana iya yin azumi min siyami ya ka ba da kanka aske amma ka san dai ka yi laifi ana bin ka azumi goma za ka yi uku a inda ka yi wa Allah laifi tunda ba kuɗin rago ba kuɗin akuya ba kuɗin taure balle rakumi da saniya don kai azumi ukun nan bakwai kuma ne ka dawo inda ka fi wayo. Au sadaqatin shi ne maganin idan mutum bayi da kuɗi amma yana da alkama. Alkama kayan menene kuɗi ne to sai a kimanta alkama. Mudu ɗaya a can nawa ne, kaza ne, in an sayi mudu goma nawa ne kaza ne zai yi kudin rago wannan kazan inda rago da a saya ayi zai yi to wannan mudun alkama shi ma kudin akwai rago a jiki bukata ko akai kasuwa ne yanzu nan alkaman da zai tashi daga alkama ya koma takardan kuɗi takardan kuɗi kuma yanzu nan zai zama rago aunus shine an dawo tsantsan yanka kenan duk yanka ko suka aikin haji ana kiran shi nutsu amma dukkan ibada ma shari'a na haɗa su ya ba su sunan nutsu akwai manasikul hajj in ka duba bayan ka bane ka ce dukkan aikace aikacen ne aka ce manasikul hajj kuma qur'ani ya yi shaida wa sayyidul wujudi ya gaya wa duniya kuma ya zo a wahayi ولن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ولله رب العالمين suna da yawa la sharika la wannan Allah mu kenan kaga kul inna salati wa nusuki kaga ake sallah a nan da nutku kaga sun bambanta amma a manasikul hajji fa da sallar ko da hadiyar dukan manasikul hajji tsayuwar harfa da tsoro fa iza amintum in kuma kun amintu babu farmaki ba ra ba ba a kawo muku hari kun je haji lafiya za ku yi aiki lafiya faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wanda shi ya hajjin kamar fi'i shi ne ya tashi daga ƙasarsa ya sauka ƙasa mai tsarki da niyyar aikin hajji amma bai fidda kayansa ba har sai ranar takwas ga watan zulhijja ko da ya kwana nawa ne da barin ƙasansa yana makka amma bai ɗauki harama ba sai ranar takwas ga watan zulhijja tukuna ya bar amfani da kayansa na gida ya yi wanka ya ɗaura getto ya yafa mayafi ya sallah raka'a biyu ya yi niyyar aikin haji ya fita daga nan aka tafi da shi mina ya je ya kwana gari ya waye ya bar mu da ya zo arfa dare ya yi ya bar arfa ya koma muzdalifa gari ya waye ya komo mina ya yi jifa jamran farko jifa ran sallah ya yi aski ko tsaitsaye ya soke dabbansa ya koma maka ya tawaful ifada ya dawo ya tsara ka kwanaki biyu in ka duba sai ka samu duka duka ya zanna cikin harami ran takwas ran tara ran goma ran sha ɗaya ran sha biyu in ya gama tsayi ran sha uku duka duka ne hajjin da matu'i kwanakin da yake nan da wannan kaya zani da gyabto a jikinsa. Bishingin kwanakin yana adonsa ne irin yadda ya ga dama, to shi ya ji daɗi. Saɓanin wanda ya ɗauko hajjin da ba ta matu'i ba, shi ba zai ma shigo makka ba, kafa ta mara, sai ɗauke da kayan harbi. Komin daɗewan shi da zanin da mayafin nan a ƙa'idan fuskar hajjin da ya ɗauka a ita zai rayu da kai da ciwa ya fi samun rangwame kai to za ka ce kai ka ji daɗi kamar ta'ata kenan ka ji daɗi bi ayyamika qabla ma je ai yau a tarwiya kafin ran takwas ka saje kamar kai ma ɗan maka ne ka wanke wannan kaza ka fidda wannan kaza ka kare hula ka toga wannan din a lokacin ka ga wani haramin nasa ma ya duk duk iya ta ibada to kai tun da ka samu wannan an sakar ma mara to dole kana da hadaya ko kayi laifi ko ba laifi ko kawai inda ta mutu ya kai akwai hadaya a kan to bari kuma ku ji ƙarin wani abu tun sauƙana a maka nake cikin kayana na yau da kullum sai ran takwas da zulhijja to ran takwas ɗin da na sa muka tafi mina muka kwana daga nan muka wuni a gari ya waye ran tara muka wuce arfa kaga wuni biyu da kayan kenan sannan arfan nan an wuni zubur dare yayi tafaki ya buya yadda aka fito kenan a bar filin sa'a ta arba'in to kenan sai kuma muka gangara muzdalifa muka kwana kaga wuni uku da dare uku kenan kadai nake cikin jabto da mayafi da muka bar muzdalifa muna za mu dawo a nan ne ranar sallah kenan ranar hajjil akabar ranar lagiya to a wannan safiyan fa an yadda in yanka hadayata ta tamati kuma an yadda ina yanka hadayan na yi as amma tawaful ifada na nan na jira na a ran sallar ko waki gari ko wan waki gari to sai addini yace idan ba zan iya barin mina a ranar sallah idan tawaful ifada ba saboda wani abu na rauni ko darura aka ce to ya samu gare ni in fidda jabkan nan in fidda mayafin nan matukan dai na yanka hadaya na matukan na askin kaina sai in ci gaba da sa kaya na in kakku amina duk ran da na bar mu na kawai na je makka a lokacin zai in yi wannan dawafin kuma zan iya yi ma da kayan jiki na kuma malam wani alhajin duk hajin da ya dauko samfurin da ba irin taka ba bai da wannan hurri bai da wannan gajiyar za ka ci to kai wannan za ka yi ma yau dole kawai sai an karɓi nama an ba mai wata shi ne hadaya to haka wannan kamar tara kamar tamata bil umrat ila al hajj wanda bi yaji dadi ya gwama tsakanin hajji da tamattu inza ya yi su a jere wannan fa wannan faɗan gatan ya sauka a makka ya yi ɗawafi na umra, ya yi sa'ayi na umra, ya yi aski na umra, ya fidda kayansa, ya ci gaba da zama sai ran takwas ga zalhijja, kukune harama da haji, to wanda ya wannan ɗin zai ba da abin da ya zo gare shi na daga hadaya. Kamar lam ji wanda baya da hadaya kuma tamattu iya yi, ba su yamu talafati ayyami, a kansa ana neman ya azumi guda uku fil hajji. أي في أيام الحج في الحج أي في مكان مناسك الحج أنا زي أزمي أكو وسبعتين أنا سو زي بقي وذاتي بقي إذا رجعتم إن كنت تدعو أتاكم تلك إذن أكنن أنقواما جبقي me amsan zai zama za a samu a sharatun kamilatun kwana goma cikakku kenan azumi goma ne amma sai aka masu sauki ka yi uku a inda kake bako ka yi bakwai a inda a cikin gatanka in ka dawo zalika yawwa to ɗan uwa salamu alaikum ko ya ku mai kamar ko ana bin sa hadaya hadayan nan ko dai ya soke dabba ko ya yanka ko ya yi azumi guda uku a haji bakwai in ya dawo to shi kenan yanzu hadayen nan kam ita sai an kare aikin haji ne in an yi darba to yanzu shi kenan in ka ce min tun daga nan bauchi za ka yanke mu kuɗin hadaya a cikin kuɗin guzurin da za ka bani bisa irin girman kujeran da na biya to sai ka yanke mun kuɗin hadaya sai na tafi can na tsara aikin haji ina cikin matsatsin da na zaɓi azumi zan yi ba zan yanka rago ba. In ce Allah ne ban gaji, to yanzu na kalli sauƙin nan da Allah ya kasa mu ko in yanka hadaya ko in yi azumi uku in za in yi bakwai to sai na ga yanzu na shiga galabaitan da azumin zan yi don na bar sauran kuɗina kuɗina kuma yana hannun waye ta hannun hukuma har irin wannan ba kuma baka isa ka ce a baka wata ai mun kira kamfani mun dubarin mutu duka da kudin ga rasidai to yanzu ni ba rasidi ba nake so Allah ga kamala ina son kuɗi na ne ko in kuma kuɗi rasidi ne ka gaya ni ka ga irin wannan abu ba ka bi sai a jefa da ka motsa sai oh yanzu kana ja da manya ba ka tsoro ba duk hana ka zuwa sai ka yi sarawa kama in in kuɗi na na jikina na hadaya na nawa ne gari lokacin hadaya ina da tsantsanin damuwa da yunwar cikina malam zan yi bara zan yi roƙo saboda menene guduri na na ku kasa muna dai ƙara faɗa ba muna jiya da manya ba ne muna gaya wa manya ne akwai gyara su yi haƙuri su duba wallahi tallahi wallahi wallahi wallahi ba a koya mana farmaki kan kowa ba amma dai in muka ga wani abu garin kwashi ne aka ce mana acca sai mu ce to a kawo ruwa mu duba a kowanne mu duba na ake da to sai ka ce a sai an sa ruwa tukuna yanzu ka ja da ja ka ja da manya ba in ce ana kai kace wannan garin kwaki ne ni na ta a acca ne me makari a kawo ruwa a ɗan zuba mu wannan a zuba wannan nan tsuguna shi kenan sai a ga abinda zai bayyana garin fari zai yi kalar ko da da sun yi fari daidai da ashar yanzu a nan dai an jima kaɗan da a samu zancen ka baki yara wai yar manuniya zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wannan magana da aka faɗa ba na maganan cewa hadaya da mutum zai bayan ya gama hajjin ta mafi banda mazaunannen Makka wanda ke da gida wanda ke da iyalai a Makka shi ko ya yi da mafi babu wannan hadaya babu wannan azumi a kansa zalika ai zalikal hukumu wannan hukuncin ya shafi liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram baki ake magana banda wanda yana da gida ko yana da mata a can Makka wataqullaha ku ji tsoron Allah Allah ubangiji muna roƙo ka yadda mu ji tsoron ka wa alamu ku sani annallaha lalle Allah shadidul iqabi ko da yake muna wa timmul hajja wa kumrata ba ba shawari bane doka ne shadidul iqabi ko da yake mana fa in usirtum fa mastaysara min al hadayi in muka ki mu bayar shi fa shadidul iqabi ne ko da yake mana wala ta hal quru utakum hatta yabluga al hadai mahilla ba fa shawari bane umarni ne in mun saba ba shadidul iqabi zai kama mu ko da yake mana faman kana minkum maridan aw bi adam min ra'ati fa fi yadun min siyan law sadaqat law nus in fa muka kime ba in wa'lamu anna allaha shadidul iqabi ko da yake mana فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إن من سابقا واعلموا أن الله شديد العقاب ليس فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إن من كفى واعلموا أن الله شديد العقاب قول يتي من ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام in muka ki ba ba mazauna maka muke ba amma muka yi tamattu'i muka ki ba da hadaya muka yi koyi da zaunannen maka to wa alamu anna Allah shadidu iqab ko da yace wattaqullaha ba shawari bane in muka ki mu roƙe shi ya lamunce mana ya ba mu tsoron naka in muka ki wa alamu anna Allah shadidul iqab Allah yana da tsananin hukuma ya Allah ka sa iya san mu da hukubarka sai dai mu karanta. Allah ka cire mu daga cikin wanda za su karbi ma'ananta shi da ciki Allah ka sa ba mu ci. Jama'a kat minti minti biyar kun ga mun samu doguwar aya yau. Eh kun yi shiru haka ne mana. Mun samu doguwar aya mun yi biyan da za mu yi ba mu ci hakkinta ba kuma ba mu gamsar da ita ba don gamsar da ita ne wanda ya yi ta shi ya san iya abin da ka kunsa amma bisa ajizanci dai da karantarwar manya to abin da muka gane kenan to ga minti biyar ne ya rage to dama alkur'ani yau za mu tafi abubuwan sa insha Allah cikin minti biyar din jama'a alkur'ani shine littafin Allah wanda aka aiko sayyidul wujudi sallallahu alaihi sallama ya kawo duniya kuma shi ne constitution din gabashin duniya zuwa yammaci tun san da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne littafin dokokin gabashi zuwa yammaci kudanci zuwa arewa alqur'anin nan da aya biyar aka fara gaya wa mai gida alaihi salatu wa salam azaru kira wannan wata da muke ciki na Ramadan amma lokacin ba hukunta azumin ba a wannan wata 27 gari ma'aiki ya shiga halwa yana bautan Allah ya yi kusa-kusa wata shida ya rage ya cika shekara arba'in sai Allah ya cire masa baya son muhalafa da mutane Allah Ubangiji ya saifinsa ya shiga halwa ya tuɓi barin komai ma'ana halwa shine al'ukulu mutum ya tuɓu ya bar komai don wani abu to ya tuɓu bayi son komai sai ya je kogon shine aska masa aya biyar a farkon al'amari billahi rahmanir rahim ikra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو كنت سوني سجل هذه السورة إلى نهاية ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن عليه على على نبيه عليه الصلاة والسلام daga wannan rubu'i da Jibril ya na farko zuwa ran da ya kawo ayar tsarke wa sayyidul wujudi sai da aka kawo hubudin jibrilu daga magariyar cikewa zuwa ƙasa zuwa sake su'udinsa in ya gama ba da ayoyin ya koma magariyar cikewa ya kira umarnin Allah Allah ya kuma ce je ka ɗauki aya kaza zuwa kaza a a baitul izzi ka ɗauko ka koma ka koyar ka faɗa ka karantar wannan hubudi da su'udi hubudi da su'udi sai da jibrilu yayi abinda ake cewa zigzag tafiya da dawowa cikin shekara ashirin da uku sai da ya mu'amalanci manzon Allah sau dubu ɗari da dubu ashirin da dubu uku ga fata ma ku kuda kai haka mu Qur'ani amin ya to wannan alqur'ani in an ce da shi alqur'an abinda arabiyyan ya gwada shine kana nufin aljamu aljamu alquran aluga kowanne zai iya wakiltar dan uwansa wasammu ko kuma haɗa abin da yake rabe wato kenan in ka koma lugar arabiya alquran wataran zai baka ma'anar aljamu wataran zai baka ma'anar addamu duka dai shine haɗa abinda da baya haɗe in aka ce alƙira'atu karatu ana maganar zammul hurufi wal kalimati ba'daha ila ba'din fit tartibi kaga yake alqur'anu a ma'anar luga shine aljabu wa dab to alqira'a kuma ma'anar shine hada harufofi a jera su su bada kadara ba kadaran kuma ya bada fassaruwan alkalimatu saboda ka hada wani harafin wani zuwa ga wani in ka dauki alif hamza sai ka hada da lam sai ka hada da ya sai ya baka ila amma a san da suke rabe maka hada ba ba wannan kalmar na ila a cikin rukufi in ce haka ne da kan zaɓi cewa hamza ya fara zuwa lamun ya biyo baya ya'un to sai ya baka kalmar ila a kenan harkokin san da baka hada su ba ba su ba da alkalima su ke da ka duk sanda kace alqira'a abinda ake dauka shine an samu dammul huruf hada harufofi wal kalimati su haifar da haɗuwar kalmomi ba'duha ila ba'd shakin harufa shakin kalma su haɗu zuwa ga sashi fitar fili cikin abin jeran ta karatu sai ka ji murya na tashi saboda harufa a rarrabe ka zo ka haɗa su haɗuwarsu sun ba ka kalmomi to zai iya karantuwa wal qur'anu fil asli a masdarin yare kuma na larabci in aka ce alquran masdar kenan daga nan ne aka yanko alqira'a ko yaqra'u ko qara'a ko qira'atan duka dai masdarin an yanko daga cikin masdarin masdarin shine alquran qara'a ma qira'atun gundarin aikin ƙura'anan abin da aikin ya faɗa kan. Ubangiji ya gaya mana a ƙura'ani muna samu a cikin surar kiyama ita ce tura ta goma sha takwas cewa ne inna alaina jam'ahu wa qur'ana فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا وتوى إن علينا جمعه Allah yake Jibrilu manzon rahama yana wahala wajen maimaita Qur'ani in ka kai maza kafin ka kafin ka kuma dawowa to ka gaya mar injini shi abuna daban ne, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bi la tuharrik ya rasulullah lisanaka lita'ajjala bi kar ka motsa karatu karatu la jalibi ya bari mai ganin sa annabi ne ya bari sai ranar da ya shiga jarabawa balasani a aji a aji da ana wahala ne ya zama na kawai da karatu ne wanda muke makaranta a kuma wasu nan shi wani otu a ce otu ya hawa ne wato automatic zai mai ne suke karaki to wannan ki ba kotu ne a kansa ba o din ma da yawa kuma tutu din ma jirgi dan dai za a kore shi haka kawai ba Allah ta nada kafa ka Allah ka sa ta ka da kiro ka to ne في زرع مجربا أن يكاد هذا الإمام واحد بعد الناس الذي to amma Allah ya ce Jibril ya ga annabi kar ya sake wahala wajen motsa halki da ake kafi ne da halki to an ce kar ya motsa malam in ka san wani ɗan gatan da karatu ke shigansa bai motsa halki kuma ya iya dan Allah da annabi ka kai mu mai ɗalibta gaban da kabar ruka to annabi ne kaɗai ne wannan kujera to a wannan kurar inna alaina jam'ahu Allah ce mun daura wa kanmu mu ne za mu haɗa shi karatu wa qur'ana kuma shine za mu karanta ne kike ka sotul kiyama kan aya ta goma sha bakwai ko aya ta sha bakwai zuwa sha takwas sura ta saba'in da biyar afwan wa ma'aziratan suratul kiyama sura ta saba'in da biyar ne ba sura sha takwas da muka faɗa ɗazu ba amma dai raƙamul ay aya ta sha bakwai zuwa sha takwas a sotun kiyama sura ta saba'in da biyar ai ma'ana qur'anahu ay qira'atahu kaga wannan shine masdar kenan ala wazani fa'ilal qur'an fa'ilal masdar din kenan kaga wannan ina ga shine zai dace da abinda za mu tsaya yau sauran bayanin kuma sai gobe insha Allah za mu shiga wa sauran abubuwan ilmomi Allah ubangiji ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai da wanda muka fassara daidai inda yadda muka yi kuskure ubangiji Allah ya mana gafara Allah ya yafe mu Allah ubangiji ya saka mu kowannen mu da aljanna muna ƙara roƙon addu'o'i ne zuwa ga iyata Zunaira muna godiya ana ta ganin alherin addu'o'i muna neman ƙari Allah ya ba wa kulera lafiya, Allah ya ba cikin duk majiyyatan mu ma lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayu alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم وانعم وبارك ومجد على نبيك الاعظم وحبيبك الاكرم سيد الانام نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الله ubangiji ya sa mun sake rasa kani daga kannenmu sunan shi uwaisu yau aka yi kwana uku sa ɗazu muka dawo muna roƙo a sake addu'a Allah Ubangiji ya ji kansa na ɗaya daga cikin koyaye na gidan babanmu sarkin Bauchi malam sarkin Bauchi Hassan ma mayaƙi marubuci ma'addaci to na cikin koyayen zuriyarsa to Allah ubangiji ji kan uwansu Allah ya ruwa su gafara kuma Allah ya mana gafara kuma Allah ya yafe mu Allah ya kan duk wanda suka rasu ko da ba a gaya mana sunayen su ba Allah muna roƙo ka musu gafara Allah muna roƙo ka yafe su mu ma muna roƙo ka sa mu cika da imani Allah ya biya mu kowannen mu nan bukatoci bangaren jalbu da bangaren dafu Allah, Allah, Allah, Allah mun tuba maka, Allah ka ringi halin da muke, Allah ka sai sai ta mana, Allah ka kawo mana mafita, Allah ka sa mana sauki, Fatiha ma salatul Fatiha marra marra. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين